بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis daren juma'a sha bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya ne da biyar ga watan juni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na biyar a wannan littafi mai albarka wa zarifu ramadan tarkibin wato littafi na ibn Rajab al-Hanbali za mu tashi darasi ne da shadi na alƙaidi inda ma da yake cewa fasul a wannan masallaci ne albarka na bidaya da ke kundi na ganin albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana ma da yake fasulun wannan rarrabewa ce fasali ne wata rawiya sunnatu ita ta rawiya sunna kaga ba dole bane ma yusabu ala bi'i wala yu'aqabu ala dalili shine sunna abin da kai za a baka lada an baka yi kuma babu wanda zai kama ka da baka yi ba fadilu ha jama'atu afdal shi ne yin da jam'i shi ya kuma lala ita tarawih wa fadilu sahabati laha mashhur yadda sahabbai suka aiwatar da ita ya shahara tsara wa talaqathu al-umma anhum khalaban ba'da salafi sannan kuma al'umma sun karba daga sahabbai wato waɗanda suke na da da kuma wanda suka zo daga baya daga kalar su da salaf rawa Abu Bakar Abdul Aziz Ali bin Abbas radiyallahu anhu Abu Bakar Abdul Aziz ya rawaito daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi jahi Ramadan 20 raka'a to annabi ya ga da yana sallar raka'a 20 a watan Ramadan قال الشيخ تقي الدين رحمه الله babban malami da kiyon dini ya ce lahu an yi salli a ya halatta mutum ya yi sallah haka a ishirin a watan ramadan kullum kamar huwa al-mashhur fi mazhabi ahmad kamar yadda wannan ya shahara a mazhabar imam ahmad wa shafi'i da imam shafi'i ولو أن يصلي ستا وثلاثين كما يا التي صلى ثلاثين لجدا ركعة ثلاثين لجدا كما هو مذهب مالك كما يجي مذهب الإمام مالك ده هذا في أي ركعة ثلاثين لجدا daga baya suka da suka koma yi raka ashirin da uku so da haka sai ke walau wani zan yi da ashara kuma ya halatta mutum ya zalla raka a goma sha ɗaya in bi ma da yake wa talata ashara uku wa kullun hasan ko kuma mutum ya raka a goma sha uku wa kullun hasan su wanda kai ne in ni ka ga mutum ana aljuwa da shi a wannan gurin shi a wani ake cewa karamin sani hukumi saboda haka zai zo ya matsalkale a wani guri bai fahimci abin da yake sai dai kawai a dukkan nan ka ce wanne yake kamar yadda muka yi a bara ku saboda haka za ka yi sha ɗaya ko sha uku ko ashirin da uku ko talatin da biyar in ma ɗari uku za ka yi gaje ka yi kamar yadda aka ce imamu Ahmad yana raka nafila a raka ɗari uku a rana kamar yadda wato muka bibiya a wani guri to sai ma da yake ya halatta wa yakunu tafsiru raka'a fa yakunu tafsiru raka'a a wato ya zanto kana yawai da raka'o'i au da kalilu ha ko kuma karanta ta bi haddi dole da iyali ki tsari gurgudan tsawon tsayuwarka da kuma gadan da ya danganta da yadda kai wani za ka ga ya yi raka goma sha ɗaya amma tsayuwar duguwa wani kuma raka arba'in ne amma kuma ba ta yi duguwar tsayawa to shi ne ma ne ke gurgudu ko kuma rafiyallahu anhu sai da umar Allah ya kara masa ya jami ma jama'an nasu ala ubai lokacin da ya hada ku jama'a ya ce ku zo ubai ya ja ku liman sallani mai biyu na raka a lokacin ubai ya danka a raka ya cinye wa sahabatu radiyallahu anhu minhum man yuqi amma cikin da bai ko da yake karantawa wa minhum man yaqta cikin da ko da yake yin yawa kaga ba da jiwa tsakani ni da kai wal haddul mahdud la nasa alayhi min al-shari'a sahih wani mutum yace wata iyaka da aka iyaka ce la nasa alayhi ba ba wani nasi akai min al-shari'i daga annabi alayhi salatu wasalam hadithun wanda take yin gaskiya cewa ga iyakin da aka iyaka cewa an ce dai annabi ya malaka a sha daya ba zai da hadisin da na Aisha ya nuna ko Allah ya da Umar kuma Abu Kari yace salatu layl masna masna sallar da rabin biyu ce ka ga ba iya kai kenan yadda ka ka ga kawai ka daga ranke wuce idan ka ce a hukumar fajira fa yutir bi raka'a haka annabi ya ce. in dai ku yana jin tsoron kullu al-wujud sai ya raka'a daya kaga a ruwaya Abdullahi dan Umar Abu Kari ba shi da ala a ruwaya da Aisha shi aikin annabi ta ɗaya yake ko sha uku ba shi karo sai ka wanda zaka yi amma mun ji a satin da ya wuce cewa raka sha uku da annabi yake kai ka san ba irin ka kawai ko sha ɗaya da yake domin a gaya ma in goma sha ɗaya a raka ɗaya ai kai ma suka biyo bayan za ka gaba kowa a wayanka kai kadai za ka gani wallahi shi za ka ce in za ka wani kamar sai kai abu kai kadai ne sai ka yi yawa to shi ne ma da yake cewa wa kafirun min al-a'immati fi tarawih mabiya yawan jagorori malamai dangane da tarawih salluna salatan la ya'qiluna mabiya a jagorori suna nufin limamai mafi yawancin lamarin limamai su salluna salatan la ya'qiluna suna yin wata irin sallah da ba a hankali da tabulli wato ba hankali a cikin ta me yasa wala yatma'inuna fi ruku domin ba sa rukuwa a ruku wala fi sujudi haka sujada shi ne wasu har yau na sunan karanta irin wannan gurin zai jira wata baiwa Allah wata ɗaliban mu da aka ce zo mu tafi waje kaza sallar da rayu take ba da mu da kwano abin nufi saboda bi da gudu ne zai sallar imam kankace ne wannan muke goma sha biyar an gama isha'i an gama tarawih na ce ita ba ta da hulan kwano ce da ke jirin kanta zai bari kenan saboda haka wannan ji wala ya mai nuna fi rukuni wala fi sujud wa tumani na rukuni ita kwantuwa a sallah rukuni ne wal matlubu fi salati abinda ake nema a sallah hudurul qalbi halatu da zuciya bayan da Allah ta'ala a gaban ubangiji mana kusurci wa di'adu bi kalamillah mutum ya dau wa'azi daga zancen Allah yayin da ake biyawa ai akwai kalmomin da ko ba ka jin larabci idan imani yana karatu za ka fito da shigar ka yawwa to zo da haka wannan abun ake bukata ko da ba za ka iya fassara ma'anonin ba da rika jin cewa wasu kalmomin ka fahimci wannan gurin wani sako ne na musamman haka ake zo mutum ya samu kasar idan kuma a yi sa tarjihin ba za ka fahimci samu wannan sakon ba to shi ne ma da yake cewa وجعلوا لكلام الله لا يتلى عليه الا انا كرنتا با وهذا لا يحصل بالعجله wannan kuma ba a samu da yayin da mutum ya ce ko karatu da gaggawa wannan sakon ba zai ji imamu ba fa takfiru qira'ati ma al-qusuri fi ruku'i wa sujud kaida wato karatu tare da kusuri a cikin ruku'i da sujada aula shi yafi min dole da qira'ati fiye da mutum ya nemo karatu ya da gudu ya yi dangi ma da auji da jil makaruwa tare da yin gaggawa da aka hana da mutum ya zo yanzu ya yi su a rasa ɗaya ba ku gane komai ba wani limami can waje don haka wai fi zuwa ke cewa wallahi idan ya zo yana karatu in ma baka yi ba za ku gane ila ya haka ba saboda tsabar sauri fi zuwa ke cewa kawai sai dai ka ji ya dire ya zama shafi ya yi rukuni kai ba kamata an dire ba wannan baya ɗaya daga cikin manufofi na sarauni baya وثلاث عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة بدين ركعة أقوم تعالى أول شاء كراتو جنسوا أولى من إجرين ركعة هي فيها ركعة أجر ما تعود لجل المكروه تعالى كذا والآبانا لأن لب الصلاة دومين روح الصلاة وروحها لنسوا أتكين تسام النسوا هو إكبار القلب على الله عز وجل شيء يكون تولد الزوجيات زوال الله مرحبا زي ورب ضمير خير من كثير da yawa ana samun wanda ya kaɗan ya fi wanda ya yawa sau da yawa ana samun wanda ya rasa a hudu kaga ya fi wanda ya rasa a goma sha ɗaya domin wannan mai hudun ya mutu yawa sai ma da yake cewa wa kazalika tarbiyyar da qira'ati afdal min as-sur'ati haka nan yin karatu tarbiyi shi ya fi gaggawa wajen karatu karka biya wa aida kullu hadin hakau alhamdulillahi rabbil alamin ya yake ala ru'usil ayat a ƙarshen ayoyi kana tsayawa kana ba da sako ɗaya bayan ɗaya kai aya goma ya fi ka zo kai aya hamsin da gudu da yake wa sura'atu almubaha duk da cewa shi ma saurin ba ya halatta amma sai ce hiya allati la yajru ma'a isqa'u shay'in min al-huruf shi ma saurin da baya ba a samun kare da harafi ɗaya a cikin harafai kun gane ku akwai yanzu kamar misali a cikin malaman mu wanda ake yi na kasai su din shurem ai suna sauki amma kana gane ne yake faɗa karatun da abin da ya karatu za ka ji da gudu ake karatu amma kana gane ne yake faɗa an fahimta da kyau yawwa to shi ne shi kuma ne yake cewa bayin da ta ba da horo domin kire tana yadda wani sashi na harabai ya ji da su aji saboda sauri dan da su zali da rawa hakan da halatta gare su wa yunha anu kuma an yi hanya akan haka wa amma in za ka ra'a qira'atan bayyana amma idan mutum yayi karatu a bayyane yadda biyu bi halin musalluna halbahu yadda waɗanda suke sallah a bayan da za su amfana da haka to shi ne ma da yake to in aka samu irin wannan fahasan to haka abin ya yi kyau in dai ka yi saurin za a gane me kake faɗa to ya yi kyau wa kan zamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'an Allah ya zargi masu karanta al-Qur'ani bila fahmin ma'anahu bila fahmin ma'anahu ba tare da fahimtar ma'anarsa ba Allah ya zargi irin wannan mutane fa qala ta'ala domin Allah ya ce wa minhum ummiyuna daga cikin su karkashin Ahmad Ismaula ummiyuna la ya'lamuna kitab akwai jahilai waɗanda wato waɗanda la ya'lamuna kitab ba sa gane littafin Allah illa amani zai gura sai gura ta kawai ka ga wannan yahuda da yi za ga asila ne ake amma ba sa gane ma'anar asawa da su ake ai tilawatahu tilawatan bila fahimi ana nufin karatu ba fahimta shi yasa muka ce idan ka haɗa da alƙur'ani karan fari abin da yake kyau a gurin ka kafin ka yi da karanta kira'at kamata ya fara ganin ma'anonin da alƙur'ani shine a hannun gaskiya in dai za a ta launa ta kusan ma'anar ta domin ana ganin ka da an ce wani hali ne wani da shi da zai ce haba ai na ga alama saboda ƙur'ani ya fi cikin ka an bayyana da kyau ma'anar da kana amfani da ita ne wal muradu min inzalil qur'an ma'anar abin da ake nufi da saukar da alkurani sai ku babu ma'ani ma'ani shi ne fahimtar ma'anoninsa wani amalin gini da aiki da shi kun ji lamu da rabi tilawa ba karatu kawai ba kamar hukku ga kamar abu kuturo baro kawai ke kada a cikin amma a ba shi ba an gane ko wa yadda haku da hadiri sauta mu da shara'a an so mutum kyauta da sautin zauren zauren lima ruya abu lima ruya rawa abu dawuda wa gairu saboda abin da abu dawuda ya rawaito da wani sa walaysa minna man lam yataganna bil qur'an cewa duk wanda baya rera alqur'ani baya cikin baya tare الأخذ بالتجريد حتم لا يتم من لم يجوز القرآن آثما لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وأنزله حقيقي وشين ما الذي كان الزهد رحمه الله يقول إمام الزهد يا لا يتمثل أما أن إذا دخل رمضان إذا وجد رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وتني في رمضان بقوم بني فاتي تلاوة القرآن قراءة القرآن وإطعام الطعام لتيار أبو وإن أبوه أبي دارا ce ka ba da definition na ramadanin kace ciyar da abinci da karatu alkurani ta yi haka imamu zuhuri قال ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم يقول كان مالك امام مالك يا كتب ان لا تسال رمضان da wata ramadan ya yi ko ya tsoro bin kira'at da hadisi sai ya kawar da karatun hadisi ka san da yadda imam malik ne ba da ne ba rana hadisa annabi yake karantarwa tun daga safa har dai a madina masallacin annabi alaihi salatu wasalam amma ramadan yana zuwa ce tattare da safa hadisi gaba ومجالس أهل العلم بذكر أواد مجالسنا أواد ما أبوتائي نبايا ويقبل على تلاوة القرآن في فتنة القرآن بلاتة القرآن من المصحف دقى مصحف شين القرآن قال عبد الرزاق عبد الرزاق يأتي كان الثوري سفيان الثوري يأتي إلى دخل رمضان إلى رمضان يجيبه ترك جميع العبادات في مسجد عبادودي وأقبل على تلاوة القرآن نفاتي karatun alkur'ani wa qala sufyan sufyan sauri yace kana zaid yani zaid yani yace idan hadara ramadan idan ramadan ya zo hadara almasahifa sai kusanto da mutane qur'ani kenan dukkan qur'anan sai kusanto da su wajen ma ilayya ashabu ya tattaro ma bota alkur'ani a rika yin mudarasa su da alkur'ani kana salat magabata sun kasance ya balu da ala tilawatul qur'an fi ramadan suna fuskantar karatun alqur'ani a watan ramadan wa minhum man yaqsimu fi kulli sab'a hadisi akwai wanda yake sauka duk kwana bakwai shine wannan family shauki da muke fara daga fatiha zuwa ma'ida rana farko daga ma'ida zuwa yunus rana ta biyu daga me ake kiransa yunus zuwa bani isra'il suratul isra rana ta uku rana ta hudu daga suratul isra zuwa zuwa zuwa suratul shura haka daga suratul shura zuwa wasa fati har zuwa nas to wannan ranaku haka ce kasa su dashi dai an gane ko to shi ne ma da yake gaya mana a wamin a fi talatin akwai wanda yake karanta a kwana uku kullum izu a jiran wamin fi lailatin akwai wanda yake kullum izu talatin wamin fi lailatin na wajen da ke kullum laila akwai wanda goma ƙarshe na zuwa kuma kullum sai ya yi sauka وما ورد من النار في أقل من ثلاث أما أبن دي gabata ya gudana dangane da hanyar da annabi yake kada wanda ya zoce alqur'ani a kada da kwana uku fa huwa ma'murun 'ala al-mudawamati 'ala dhalik wannan yana nuni akan dawama akan haka mutum ya rubuta a rayuwarsa kullum yana sauka alqur'ani kullum duk kwana biyu ya sauke alqur'ani in ka dawama haka ba wai gyaran tilawa kake ba ba a duba to in gyaran tilawa ne ko wani kwas ne na musamman da aka yi da na wasu kwanaki don tilawa ka ta zauna wannan ya halatta amma idan to dimun da a ce yawa da kullum sai izu talatin annabi ya hana saboda ai ma'anar ake so ka ba iya karatun kawai ka ba a kukutur ba ba shi ake so ba an gane ku to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa fa huwa mahmulun alal mudawamati ala zalik fa ma bil awqati al fadila amma a lokutan da suke masu balala ka shahru ramadan khususan mutaqabbil kamar wata ramadan khususan al layali musamman daren allati tadlu fiha lailatul qadr wanda ake neman lailatul qadr a ciki sai ma da yake wa bila ma kin al fadila abun nufi a irin wannan ranar 21 ga wata ya halatta ka sauke qur'ani a ranar 23 ga wata ya halatta kai izu 30 ko kai saukar qur'ani a ranar idan da yanzu ranar da ake neman lailatul qadr ya halatta kayi ne idi da haji sosai a ranar sannan sai ce wal amakin wa fil amakin al fadila ko gurare masu falala mutum ya samu kansa a rauda kuma ba a kace shi ba dai tsotuwa na su abu lubana da ake faɗa yanzu inda ake cewa kun san ba kowa ne san gurin a cikin rauda ba ma daidai wani abu ne da inda nan gurin annabi yake zama wala alƙadir muna a hira da jiba da jina kujiya bayan da nake muku zan je muna a wannan tattaunawa yace shi sa yanzu idan ya je idan ma bai samu cikewa ba wasu ba samu ba baya damuwa yace saboda wannan gurin habbaci yayi a gurin daidai lokacin da kafin lokacin da ba a hana mutane ba an kara ba a zuwa da wannan yawan yake ji wallahi gurin zaman sa sai yaji in ya baro jami'a sai lokacin suna 1990 dai lokacin da aka fara matsalar gol yakin gol a lokacin ya zaku ji aka da karatun jami'a na tsawon wata biyu yake to a nan watannin tun da ba a karatu a jami'a islamiyya sai ya kawo tun da safe ya kawo harami a kafa ba zai koma ba sai an yi sallar isha to idan ya zo wannan rawdan nan ne gurin zaman sa yace da ya zo yan indiya nan su su rika ban magiya billah billah ya ba su gurin ya yi da yace to habbaci yayi a gurin ji za yanzu duk wanda aka je ji bai samu waje ya kyale shi domin ji in ya in ya ce sai ya ga kamar bai mutane a dalci ne yace domin ya bacci yayi to wannan gurin guri ne na musamman ka ka samu kanka a wannan gurin ba ta je ka ba sai kai sauka an gane ko to shi ne abin da yake cewa wato da gurare masu falala fa yi ta abu lissara biya min tilawatul qur'an an so ka yi wata karatu alqur'ani a gurin ittinaman min zamani wal makan dan ka ribati zamanin da kuma gurin wa huwa qawlu ahmad wa ghayruhu wannan fadi imamu ahmad da wani sa wa alayhi yadullu amalu ghayrihi wannan kuma ayyukan wasunsu yana nuni akan haka wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u alquran annabi yace karanta alqurani fa innahu ya'ti kafiran li ashabi yawm alqiyama domin zai zo yana ceton masu karanta shi ranar alkiyama wa rawat tirmidhi an abi mas'ud marfu'an man qara harban min kitabillahi annabi yace duk wanda ya karanta harafi ɗaya a littafin Allah falahu hasala yana da hasala lada kyakkyawa za a bai wani haka na tafi ya shirya amsaliya duk ladan da aka baki kuma sai an linka shi sau goma la aqulu alif lam mim harfun ba banna cewa alif lam mim harfi ɗaya ba walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun sai dai alif harfi ce lada goma mimun ma haka wato lamun ma haka dukan sai ma da yake fa kai ba hada ma al-mudafa fi jihar ramadan to ya za ka yi da wannan yayin linkawa a cikin watan ramadan tunda a ramadan da lillinka lada ake ya za ka yi da lillinkawa da Allah maka kusin zarki ne ba wani jina ba umar marfu'an yugali bi sahibul qur'an amma da umar yake za a ce da mai karanta alqur'ani ikra warka karanta ka tashi domin ruqiya ta ji zama kenan a ruqiya shi ne bibi in ka ce mutum ya yi ruqiya ya tashi zama kenan ruqiya shi ne tawaida a karanta a tuba to ikra warka karanta ka tashi tilawaka aljanna ita za ta zama malik ita za ta rika tashin ka shine tashin ka na hawa lita to sai ce a karanta da tashi wa rattil ka ci gaba da tartili kama kun da turatilu fi duniya kamar yadda kake tartili a duniya fa inna manzilataka inda akhir ayatin in ka ga ka tike to karshen aya littaka ba za ka zai abin sai ka tike hadda ka ta tsaya in ka fara iya matsayinka iya gurin da za ka tsaya yawa rawatin bi wani ahmad dawo wa ana bi sa'idi wa yasadu bi kulli ayatin daraja zai tashi shi ne yasadu idan yasadu kalma tsaye saboda haka yasadu um wato shi ne yake wa yasadu bi kulli ayatin daraja kowace aya za ta tashe shi kuma a tsara mata daraja da mulin biya ta hatta ya kara asira ayatin yulu har sai ya kai aya tikewa in ka da alqur'ani ka fara daga fatiha ba za ka take ba ba za ka tsaya waje ka zo min jinnati wannan Allah ya sa mu cikin wa alam ka sani cewa annal mu'mina shi mu'mini yace yau da hu fi jari ramadan jihadani jihadi ne yake hada wa mu'mini a cikin ramadan jihadi ne rabbi inna hari ala siyam jihadi wato yayi jihadi akan kansa da rana ta hanyar yin azumi wa jihadin billahi ala siyam sannan kuma da daddare ƙara yin jihadi wato ta hanyar tahajjudi kiyamun layli faman jama'a baina hadaini jihadain duk wanda ya ga wannan jihadin guda biyu na rana da na yini wa wafa bi huquqihi ba kuma suka haƙoƙin su da rana ba zancen banza ba kallakan ne biyai wannan sannan da daddare kuma yi sallah irin wanda annabi ya koyar wa sabara alaihi ma yi haƙuri a kansu wa fi ajruhu bi ghairi hisab shi ma za a cika man ladan sa ba tare da an kirkige ba kala da sabbi malik yace yunadi yawmul qiyamati munadi wani mai ke zai tashi ranar alkiyama yake na yace inna kullu harisin yau da bi harfi wa zan duk wani manomi ma'aikaci yake nufi shi sa aka ce manomi a nan duk wani manomi za a ba shi ladan nomansa wa yuzari kuma za a kara ba abin nufi duk wanda ya aiki kenan gaira ahalil qur'an amma banda ma'abota alqur'ani su ma ma'aikata ne sun yi aiki amma ba za a biya su ladan su ba wasu ya da kuma azumi ne za fa yuduna ujurahum bi ghairi hisab su za a ba su ladan su ne ba tare da an kididdige ba kowa za a biya su lebur an sauke shi a ce dubu uku da ɗari biyar burkila an ce dubu biyar misali kowa an biya shi amma su idan aka zo wa'annan masu karatun masu azumi sai a ce a ku kawai tafi da kanka bulan sai za a ba ka je ka cike wa yasba'ani lahu inda Allah azza wa jalla kuma da Qur'ani da azumi za su ceci mutum a gurin Allah kamar fil musnad an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ba kamar yadda yazo a cikin musnad daga Abdullah ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siyam wal qiyam yajma'ani min abdi yawm al qiyama da azumi da tsayuwar dare za su ceci mutum ranar al qiyama ya kula siyam azumi zai ce ai rabb ya ai ya ubangiji mana ku da ama wa sha ni na yana cikin abinci da abin sha wa shahawati na na zai ce wa shahawata al muharramat bin nahar wadda ka haramta da rana ويقول القرآن في كما قرآن يقول من أدو النوم بالليل يا أبنجي لنا نجيم بسير الزهيد فتفيني فيه فيفعان كمان في جنس سياسي وكجو كتيتا القرآن دا أدن تجيتي تيتو فالسيام يتبع لمن من أول المحرمات كلها shi azumi zai tafi ga wanda ya na shi da ababen haramtawa gaba daya fa inna hu yasba'u lahu inda la yawmal qiyama shi zai tafi ga ranar alqiyama ya kuli ya rabbi malatu dawatu fa tatimuni shi zai ce ya ubangiji na ana ji da zai wa da'awar da gabani ke dansa wa amma man da ya afiya ma wa amma wanda ya tura da da da ta hanyar magana ko kallo ko wato zai ce wa da'awa walam yamna'u mimma haramahu Allah Allahu alaihi yana azumi amma azumin bai haramta bai hana shi abin da Allah ya haramta masa ba fa innahu jadiru lallai shi ya fi dacewa an yi da raba bihi waje wa sahibi a dauki azumin ka a jefi ma abokin yin azumin da shi abin nabi ba za a karba ba wa yaqulu lahu kuma azumin ya ce ji zai ya hakan nahu kama zai ya hakan Allah ya dolantar da kin kamar da ka zo ta dolantar da kada ba su salaf wanda daga cikin magabata suka ce idan ku bi mu'min idan mutum mu'mini ya zo mutuwa yuqalu lil malaka ya ce wa mala'ika thumma ra'ata wudi kaka shanja kansa kana sai ce abin da ya ce da Qur'ani na shanja kansa na jiyo kai cikin Qur'ani fa yuqalu tamma kalbahu to je kaka shanjani zuciyarsa fa ya kula da yake ajiri fi kalbi zuciya na jinje na zuciyarsa na jinje na wajibi fa yuzani da yake sun makadamai to ka je ka jinje na kafin digadigansa fa ya kula da yake ajiri fi kalbi zuciya a digadigansa kuma na jinje no kiyamun ne fa yuzani da yake hadiza nafsuhu hafizahullah wannan ya kare kansa shi ma Allah ya tsare وكذلك القرآن أكن القرآن إنما يشفع لمن منعه النوم بالليل شما نيتي سواندا وزويانا شبكين بالدري فإن من قرأ القرآن دومون وندي يقرأ القرآن وقام به يقع أسن قرأته وفي قيام الليل فقد قام بحقه زويانا يحق القرآن فيشفع له لا أواد في جنسة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال النبي يا أمتي وللمتي فيه ذلك لا يتوسل القرآن wannan baya bacci gaba da alkurani alwisara kullum kenan abin nufi baya dora kansa ba tare da yabi alkurani ba shine la ya tawassal alquran ai la yanamu alaihi kundi baya bacci ba tare da yabi alkurani ba shine fassara la ya tawassal alquran to yajiru lahu kal misala qur'ani ya zare maka makulu وروى أحمد من حديث بريدة مرفوعا إن القرآن يلقي صاحبه يوم القيامة lallai qur'ani zai hadu da mai karanta shi ranar alkiyama shi ne shakku an hu kabarahu lokacin da ya kabarin da ya daji ya fito ka domin kamar yadda qur'ani ya gaya mana ai kabar yi kan tsagewa din kamar yadda shuka take fitowa haka mutane za su rika fitowa daga cikin kabari wa idan qubur mu'tira yawa saboda haka sai sai yayin da kabari ya daji ya fito ka rajul shahid yani al-mutagayyir law idan ya fito zai ganki kamar wanda ya canza kala a shahidi ne wanda kalar da ta canja an baki ne ya yi barbari in bai bari ne ya baki baki kalar da ta canja shi ne yake mutagayyir law wanda kalar da ta canja to ya kula zai ce da shi har da arifu ne azumi ya ce ko ko qur'ani ya ce da mutum ka san ni fa yaqulu zai ce ana sai bukan ladhi a wato azma suka bin ibdila wajib ni ne azumi yake da mutum ni ne abokinka wanda ya yi kasan ya kisruwa lokacin garjin rana wa hadu laili sannan kuma na horar da daranka in dare yayi ba ka komai sai ka karanta alqur'ani wa kullu tajirin min wara'i tijarati ka sani cewa duk dan kasuwa yana jiran wato yayi kasuwanci ne yayi ba bai wadannan mulka da yamini a lokacin sai a dauki mulki sai a bawa wannan bawa Allah a hannun dama wal kull bi kimani jana'a sai ga kuma dawwama a hannun hagu wa yudawa ala ra'ati tajil waqa da za a dauki kambi na nutsuwa a dora wa mutum kuma yuqalu lahu sai a ce da shi ikra wa arfi darajatil janna ka karanta ka tashi a cikin matattakala shi ne da durjil shi durjil janna a matattakala shafshaf na aljanna wa gurafiya da dakunan aljanna kai ta wucewa fa huwa fi saudi yana dawa ma dama ya kawo mutukan yana karatu ba zai dina hawa ba hazan ku kulura da nan hazan ana rubun da gudu shine hazan a larabci kana hazan kana da gudu yake je karatun kana autar jilan koko siloli shine tartibi a hankali a hankali wa bi hadisi ubada ta dawi hadisi ubada dogo inna alqur'ana ya fi sahibahu fil qabri lalle alqur'ani zai zo ma abokin karanta shi a kabari bai kula lahu zai ce da shi anan lahu kuntu ushiru lailak ni ne wanda nake hana ka bacci da dare haka alqur'ani zai ce da mutum wa udmi'u nahara sannan nake sanya ka kishirwa da rana wa amna uka shahawatika nake hana ka zai ciwo sha'awarka wa tamuka wa basaraka sannan nake wato wato ni ne zan zama jinka da ganinka na zama jinka da ganinka wa tatajiduni min al-akhilla zaka same ni cikin abokai zan zama kabila sirrin aboki na gaskiya kuma yin hadu sai ya hau fa ya kare da hu firashin wa jitarin sai roƙa masa firashin jimfada a gurin Allah madaukakin sarki wa jitarin da kuma kaya ina wayo kayan da yin za a ciki fa yu'maru lahu bi firaj sai ai masa umarni da cewa aje ai masa shimfiɗa ne da jannati eh a cikin aljanna a sa wa a ɗauko masa shimfiɗa ta aljanna a shimfiɗa ba wa yasmin min aljan yasmin shine yawanci muna cewa kubewa shine yasmin shine za ga ana sawa yasmin ma'anar yasmin kenan kubewa to saboda haka yasmin wani fure ne wanda yake wanda yake wato mai kanshi shine yasmin an fahimta da kyau ko wajen yi da su mutanen da suke sa yasmin ana sawa ne saboda wannan furan da kanshi na aljanna to kaga ba karka ce kubewar ake ni kace wannan furan wannan wato furan da kanshi na aljanna shikenan sai a gaba haka domin duk mun sa wa yaran da yasmin ko to kaga ba a bace furan aljanna ne kanshi da ma na sani ban faɗi ɗayan ba yau wa iya wannan na faɗa to wannan shi ne saboda kawai zuma da ji abun abun nan ne kuma akwai sunan yara da yawa to wannan shi sai ma da yake cewa sun mai da fa'ul qur'ana fi qalbihi la'adu Allahu akbar sannan qur'ani sai ya zo ya fado a cikin zuciyarsa a cikin kabarinsa wato fi kibaki fi kibalatin la'a a kibalan la'adu ko zan da yake su kabarin su a kasashen maka da waje da din la'adu ake la'adu shi ne mu ma da shi muke da duk makabartin mu ba su ba idan aka yi za ka ga zuwa ake gaba sai a tsara ke gaban sai a tuta mutum sannan tsakiyar zai aje wani to za ga wato gurin ba da shiga da ni amma mu yanzu kun ga tanko muke sai ga mutum gurin mutum uku hudu mutum ɗaya ya ce kai mutum biyar ma domin mu yanzu a tsebo gurin nika da ƙarafa kawai a sa mutum ɗaya ne kuma a ce da an tara gurin jama'a wanda ba daidai ba ne an fahimta da kyau ko to wannan shi ne abin da yake yake gaya mana malai yake cewa to zai zo a cikin fa'isa wa alaihi ma sha Allahu min zalik sai a yalwata wa mutum yadda Allah ya ga dama saboda haka kana bin masudi yan bagi ni ari alquran an yi warafa bi laili Allah da mutum yake ya kamata ga wanda yake karanta alqurani a gane shin da idan nasu ya namu ne lokacin da mutane suke bari wa bi nahari idan nasu ya da kuma ranar lokacin da mutane suke da wato hada-hada wa bi kamti idan nasu ya hudun da lokacin da yayin duro lokacin da mutane suke ta kwaba suna ta kwaba an fahimta da kyau ko yawa ana ta surutu a ganka kayi zuwa ce ai wani hadisi ne an fahimta da kyau ko yawa ko shi ne malai yake cewa wa bi wajin idan nasu ya farahun da kuma damuwar da lokacin da wato mutane suke cikin farin ciki wa kana wahai ina ga in din ba za kamar a sama mata ba eh akwai yawa to sai yace eh sai yace wa kana wahai kila ne rajulin ala salam an ce da wani mutum kai ba za ka yi bacci ba kana sai yace inna ajaibal qur'ani atrana nawmi yace ai abubuwan ban mamaki na alqur'ani sun suka tafi da bacci na wata yi bara da rajulan shaharai wani mutum ya zauna da wani mutum tsawon wata biyu balan ya na yi mai bisa maganin sa yana bacci ba fa kana zai ce ma ni la araka na'iman me yasa ba na ganin kana bacci kana yace inna ajaibul qur'ani hadara na nauni yace al'amuran alqur'ani masu ban kai duk ta tafiya min da bacci ma karaja min adubatin illa wa qatu fi ukhra ukhra ukhra yace ba yadda za ka fara ce ban al'amu wani abu mai ban mamaki alqur'ani da ba fita daga cikin na gaba da shi lafi shi ban mamaki to haka qur'ani yake na rantsi da Allah in dai kana fahimtar ma'anarsa ka hada da zai wani ya tashi yanzu yana biyawa wani sakon da ya bada sai ka ji kamar yanzu aka saukar da shi haka qur'ani yake ayatu kullama dara al-madajid yazidu wanda jalal al-ikti wal idad an fahimta da kyau ko kana amr bin abin muhiwari inni la qara'u al-qur'an wa anzuru fihi ayatan aya Allahu akbar yace ina karanta alqur'ani kuma ina kallon sa ina bibiyar sa aya bayan aya fa yake ayyaru aqli yace hankali na kai wa ajabu min hufazil alqur'an yace rika mamakin hafizan alqur'ani cewa kai wato yani annan sai a suke yi da bacci shi ba hadisi bane yace dai wanda ya zo alqur'ani yana biyawa idan ya karanta wata aya yace mamaki zai kama sai ya rika cewa yanzu zuwa da alqur'ani ya suke iya bacci aw ya sauhu wato suke samun yalwa an yi sai gido da sai min duniya sai wani abin duniya sai ke musu hankali yana mamaki hadisin alqur'ani ya ga wani abu ya dauke ma hankali wa hum yatluna kitaban la yati alhali suna karanta littafin Allah amma ku sani cewa innahum law fayyu ma yatlun wa arafu haqqahu da sun san me suke riyawa sun san haƙƙinsa wa talazzabu bi suna jin daɗin karanta shi wa ta'alawul munajati bi kuma suna wato sani yadda suke munajati da Allah madaukakin sarki yayin da kake bi alqur'ani kana magana ne da yaran Allah madaukakin sarki yace la la'ab anhum annum yace ya rabbi da Allah da bacci ya tafi daga idan farahan dimaru di ku saboda farin ciki da abin da Allah ya azurta su da shi ya azurta ya zuba musu shi a cikin kwakwalwa fa amma man kana ma aulu qur'an amma wanda ya kasance yana da hadda alqur'ani fa na ma'anu billahi kuma ya kwanta in ya kwanta da dare tun dare sai gari ya waye sai ce wala ne amar bi bin nahar kuma baya aiki da shi da rana fa innahu yantasibu lahu katman yawmal qiyama to wannan qur'ani shi zai zame marra abun rigimar ranar alqiyama Allah ta kiyaye yudalibu bi huquqi allati bayaha shi zai zo gaban Allah ya tuhume shi ya ci kuma ya ce ya Allah hakoki na da ya zo daga nan yake tuhumar da kai وروى أحمد بن حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ga wani mutum a cikin baccinsa ya ga wani mutum wato fi manami a baccinsa mustarkin ala kafahu wato yana jingine akan kiyarsa ya kwanta akan kiyarsa wa rajulun qa'imun bi yadihi sirrun sannan kuma ga wani mutum a kansa shi kuma yana rike da wani wato katon dutse ausakara ko fa duk dutse ake ne fa yake da ku biya ra'atu yana kunkusa masa kai fa yake da hadahu idan ya kunkusa kan sai ya zama gari ya kunkuɗe fa idan zahaba da zarar wato ya tafi li yaquda li yaquda hu ada ra'suhu kama kana sai kansa ya koma kamar yadda bayan ya kunkuɗe maka saka kai yanzu sai ya koma kamar yadda yake fa yasa wa bihi mithla zalik ya ƙara ɗaukan dutsen idan dutsen ya gangara sai ya ƙara ɗauko shi kuma kunkuɗa masa kai kamar mun biya wajen gwajin wannan hadisi a lulu wal marjan in za ku tuna yawwa to sai yake cewa fata'ala anhu bakila lahu sai aka tambaye shi aka ce wannan waye haka sai ya hada rajulun atahu Allahu alquran shine mutumin da Allah ya bashi hadda alqurani bana ma'anu billahi da da zai dare yin tabbaci kamar ashabul kafi walam ya amani bin nahar da rana kuma yadda ka san karamin iblis ba a gane cewa shi ba da alqurani to sai yace fa huwa yub'adu bihi zalika ila yawm al-qiyama irin wannan su ake wannan rana al-qiyama ba wai duk wanda ya hada ba duk wanda ya hada sai ya kwatantawa shi wannan mun faɗi matsayinsa a baya cewa Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka shi wa fi hadisi amru bin shu'aib marfu'an yumakkanu alqur'ani yawm alqiyamati rajulan za a maida alqur'ani ya zama sifa wato ta mutum fa yuta da rajuli kada amadahu fa kana fa amrahu sai a zo da mutumin da ya haddace alqur'ani amma ya saba wa alqur'ani fa yuta lahu hasman saboda haka wato sai a mai da alkur'ani ya zama kamar sifar mutum kuma ya zama abokin rigimar sa bai kuli zai ce ya ja koki ya ce ya rabi wato hammanta hu iyai ka haddadar da wannan ni ya haddace ni farisa ani amma shi da ba da jigirin sa don kamar yadda na taɓa gaya muku akwai wani gangaren shi idan ka ji ya sama in ya zo a kan shi ne kawo zai ilu talatin kansa na kan jin ya kawo wallahi zai talatin kafin ya kai kaga wannan dole qur'ani zai tuhumi domin ba haka aka ce ba ta adda hududi ya keta da iyakoki na wanda ya fara'idi duk fadallan ciki na kuma ya tozartar da su wa rakiba ma ce bi duk abin da aka ce kare na sabo ya zai je wa sabo sabo na wanda raka da'aci kuma ya warge ya gare ni duk abin da Allah yake ku kaza shi ba yi fa ma ya zalu ya tsabu alaihi bil hujjat shi wannan alqur'ani da aka wai da shi sifar da adam bare kuke bai na jefa ma hujjoji hatta yi ba ta sai an ce da shi sha aluka bi to kai yadda ga dama ne an baka dama wa yaqulahu bi yadihi qur'ani ya kawo shi da kansa fa ma yunzilu hatta yakubbahu ala min kharihi sinna ba zai kare zuwa sai ya biya tun kuɗa shi cikin wuta shi ne wata ran mara umar ta ta je yake cewa duk wanda qur'ani ya daure shi to ba wanda yake kwanci Allah ya kiyaye wa yutabi rajul salih amma za a zo da mutumin kwarai ka da kan amana wuce kuma ya haddace alqur'ani wa hadda amrahu ya kiyaye umarnin alqur'ani bai kama da lahu khasman dunahu an fahimta da kyau ko bai ta masala lahu khatman dunahu saboda haka fa yaquli ya rab hamanta hu iyaya fa khairu hamilin hafiza hududi saboda haka shi ma za a wato maida maida maida alqur'ani ayi a sifar dan adam amma dole wuce zai rika zai zama alfiyo alzakat naka shi zai zama lauyanka shi ne dole zai kare lauya ne ba shi kariya sai kuli zai ce ya rabbi ya ubangiji amma da hu iya ya ta haddata da wannan ni fa khairu hamil ma da lada ma da irin sa hafiza hududi ya ji iyakoki na wa amila bi fara'idi kuma ya aiki da duk farillan ciki na wanda na ba ma ji biya ne tanti sako na wacce ba na a diyari bi ya yi biyayya ga wato da sa'a da take cikin alkurani ba ma ya zari ya tsibu lahu bil hujjat bai wuce yana je hujjoji na ba shi kariya a tayi ba da lahu har sai an ce da shi sha a lokaci ne kai yadda ka ga dama ne wa ya kula hu bi yadihi ya rike shi da hannunsa ba ma yin sulhu ba zai cika shi ba hatta ya zuka hu kullatan li istabra hatta ya ji ya sanya masa kaya a tunda a tun tumar complete tun daga sama har ƙasa na gawan alhari shi ne istabra mun biya wannan istabra tundus shi ne kaya wanda ba marasa damu an gane ko shi ne istabra tundus kuma alhari ne kauri yawwa to saboda haka wa aqidu alayhi tajil malak sannan ya dora mata wato kambin sarauta wa yusin tajil ham sannan ya kawo kofi wanda yake cike da biya ya bashi yace fasul rabiwa fi qiyam ramadan kan gari da tsawon ramadan قال أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا دون دين سوى رمضان إلى الإيمان جميع من لا غفر له ما تقدم من ذنبه لا أغفر كما أبن دين غبر تنزل بنزا وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان الذي أعلم بسوة رمضان فقال إن رمضان شهر فرض الله صيامه lallai Ramadan wani wata ne da Allah ya wajabta azumtarsa wai ni sannan filin musulmi da kiyamu ni kuma na sunanta tsaiwa a cikin wato ramadana ga musulmai man saba hudu wanda ya azumci ramadana wa kama huyen tsaiwa da ni imani yana mai imani wa ta saban da neman lada kare da mina zunubi kawai wanda ya so ummu zai fita daga zunubi kamar da mahaifiyarsa ta haife shi a kare da wannan ta yi wa kala as-sawabu ana bi huraira abin da yake yi a bisa abu huraira ne wannan zikr ha huna qaraban anan jefe za mu faɗi wani bangare shi fadli kiyamin ne dangane da fadli kiyamin ne qala Allah ta'ala Allah yake tatajaba dunubuhum anil mazajin suna nisan ta kuya bansu domin junub jami ne na jam'a wa aljambu jambu kuma shine kulki gefen jikin mutum an mazajin gaban jin kudu ya dawo da rabbahu suna roƙon ubangijinsu kaufan suna tsoron Allah wa dama an da tsoron azabar Allah wa ɗama'an da kuma fata da kwaɗayin ramar Allah wa mimma da zakara hu yunki kun kaji ba sannan suna ciyarwa dangane da abin da muka azurta su kaga maganar wa imamu zuhuri ta dazu shi a yace abu inna ma huwa tilawatul qur'ani wa idamu ta'ani fakat karatu alqur'ani ne da ciyarwa sune azumi to shine yake cewa wa mada qauman sannan Allah ya yabo wasu mutane da cewa kanu fa kanu ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kaɗan ne daga cikin dare suke kwantawa shine ya haja'u kwanciya da kaɗan ne awoyi ne a kaɗan na dare suke kwanciya wabil akari lokacin sahur ko yi minti sha biyar ko ashirin kafin kullo alfijir hum su ya tantiru da neman gafara Allah ce wannan ko mun mun ya faɗa ta karanta ta daban-daban wa qala ta'ala wallazina yusuna li rabbihim sujadan Allah yana yaban ibadu rahman alladina yusuna ala al-ardi hawlan shi yake walladina yusuna da wanda suke kwanciya da radiyo zuwa ga ubangijin su sujjada wato suna masu sujjada wa qiyama da kuma tsayawa abin nufi masu qiyamul layl kinaya fi da warawatu ni biya Abdullahi bin Sallam Abdullahi bin Sallam abuwa annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ayyuhan nas Abdullahi bin Sallam yake lokacin da annabi ya shigo Madina ana fitowa a ji ai kallo yake da ya zo kallo kalar da ya fara ji gurin annabi alaihi salatu wa salam ita ce wannan hadisi ya ku mutane afsi salama ku ya da sallama wa ne ya mutsa ama ku ciyar da abin wasil wa sallu bil layli wa til al arhama sanan ku tare da zumunci na uku wa sallu bil layli wa nasi yam ku rike yin sallah da dare lokacin da mutane suke barci tadkhul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci وروى من حديث ابي هريره مرفوعا افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل النبي يقول ما في فلا لا صلى ما يصلى فلا لا يتجي صلى الليل وللترمذي من بلال مرفوعا عن بلال مرفوعا akwai ruwayar tirmidhi daga bilal wanda aka yi raro ya rawaito daga annabi alaihi salatu wasalam annabi yace alaikum bi qiyamil layl na hore ku da yin sallar dare fa innahu dabu salihin qablakum domin halayen mutanen kirki ne kafin ku wa inna qiyamal layli maqrabatan lakum ila rabbikum shi kuma qiyamal layli yana kusanta ku zuwa ga ubangijin sannan maghfaratul lisayyi ya kan kare zunubai wa manhajun an al-ism kuma yana shafe zunubi wa madarajatul lidai an jazali sannan kuma yana kawar da cututtukan jiki ko yana abubuwa hadisi ne mai kyau abubuwan gaba ɗaya idan mutum yana kiyamun laifi zai gan su wallahi sai bayan sai za ka gaba idoji ya kawo ɗaya bayan ɗaya ka rike wannan hadisin ka bibiye shi da kyau wa bi hadisin kafara a hadisin kafara wa darajat da kan darajoji kale yake wa min darajat yana daga darajoji kuma idan amu da hannu ciyar da abinci wa ibul kalami da yin magana mai daɗi wa an ta kuma billahi wa nasi niyam sannan ka rika wato yin kiyamun laili lokacin da mutane suke bacci sahihul bukhari wa tirmidhi wa rawa tabarani ala abi darda'i marfu'an salatatu yuhibbuhum Allah wa yashabu ilayhi mutum uku Allah yana son su kuma yana dariya gare su dariya da ta dace ne sannan sai yake cewa wa yastabshiru bihim kuma yana musu albishir fa zakara minhum sai ambata daga cikin cewa alladina hum ra'atun hasana wanda yake da wato mace kyakkyawa wa firashin hasan da jimfida kyakkyawa bai ya kuma min laila amma ya miƙe da daddare bai ya kula Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ya zaru ta wata hukun ga wani bawa na ya wata wata ga amaryar sa can amma ya rabu da ita bai kuro ni yana ambato na walau sha Allah kada da ya ga ba da ya koma ya kwanta domin ga shimfiɗa an kawo maka kifa da ruwan ki aka kawo mata aka yi auren amma ya ci kwanciya an bayyana da jago wa bil musnad al-adil mas'udin marfu'an ajaban lahu min rajulain Allah yana mamakin mutum biyu mamakin da ya dace ne rajulun sara an lillahi mutumin da ya miƙe daga cikin fadarsa wani hadi ya fita daga mayafinsa baina hali ya fita daga cikin iyalansa wa hibbihi da kuma masoyansa amarya ko masoya ila salati ya tafi zuwa ga sallah kawai rakabatan bi ma inji saboda kwaɗayin abin da yake guri na ya hali ya kai wa bi hadisi aban hadisi aban an anas an rabi'a an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce salatatu mawadin la turaddu fi haddawa gurare uku ba a juyar da addu'a a gurin daya rajulun ya kuna fi bar fi bar da ambali yaji har la yarahu ahad mutumin da yake a fili fitar ba wanda yake ganin sa bai kuma fahimtar ya nike sallah ɗin sai kullu lahu li malaikati sai Allah ya ce da malaiku alima abdi hada anna lahu rabban yaghfiru dhunub an gane ko lallai bawa na ya san cewa yana da wani ubangiji da yake gafarta zunubai fanzuru ma da yake ku duba ku ga da yake nema فتقول الملائكة في ملائكة في أي ربي أي يا أبنجدي رزاق ومغفرتك أي وانا اللي يجاجي يبقى قوة لكي تجي ka yarda da mazafar ka yake nema fa yaqulu Allah sai Allah yake ushidukum anni kad kafartu lahu wa raditu an ina ne ji da muku cewa lalle ni na yarda da shi kuma na gafarta masa na gafarta masa kuma na yarda da shi wa rajulun yaqumu min al-layl da mutumin da zai tashi da yaddare fa yaqulu Allah sai Allah yake alayka karja antul layla sakana shin ban sanya wato a dare sakanan gurin nutsuwa ba wannan wato ba ta kuma wato buhu shi kuma bacci ya zama musu abin hutu duk ba na sanya da annan laila ne ba ta ban sanya musu wannan ba fa kama abi hada ni salli amma duk da haka bawa na yi miƙe yana sallah ya lamu anna lahu rabban yaghfiru dhanb saboda ya san yana da ubangijin da yake gafarta zulubai fa yaqulu lahu li malaikati ya Allah yake da malaikunta unzuru ma za yatlubu abdi ku duba ku ga moye wannan bawan da yake ne ba فتقول الملائكة في ملائكة في أي ربي رضاك ومغفرتك يا أبنجي يلتك لغفرك يمكن فيقول الله في يا أبنجي أشهدكم عني قد غفرت له sai sai sai na ce Allah ya ce ba ya so ba ya ko shi ku ina da ke da muku an yi karga farko lahu wa rafitu an na gafarta maka kuma na yi dadi wa rawa ahmad al hukuma marfu'an qala yace rajulan min ummati yaquma aduma min al layl mutum biyu da cikin al'umma da ɗaya daga cikin ke miƙe da dare yu'aliju nafsahu ila tuhur an gane ko ya yi gaggawa ya kirkira kansa ya tafi ya je alwala wa alayhi uqadun an gane ya kirra kansa ne ya je ya sarki walai hukumin yana dauke da kulli guda uku mun bi wannan hadisi amma wata sigar daban yana da kulli guda uku bai ce wa zau kawai sai alwala bai za wa za ya dai da za ya wanke hannayensa in halal ukuda sai kulli din ya ya kwanti wai za mata ra'asahu in halal ukuda idan ya abu kansa sai dai kullin ya kwanti wai za wa za idan ya ga rijilai da ya wanke kafarsa ina lalko da sai kullu da uku ya kwanci fa yaqulu Allahu azza wa jalla lil ladina wara'al hijab sai Allah madaukakin sarki ya ce da waɗanda suke bayan hijabi mala'iku kenan unzuru ila abdi ku dubu bawana hadha yu'aliju nasahu yaqadu li gashi ne ya ce tsakan sa yana roƙona ma ta'ala ni abdi hala fa huwa lahu ku ga masa duk abin da bawana ya roƙe ki wannan bawan na duk abin da ya roƙa su na baki وفي الاثر المشهور يا ذو اثر wanda yake ingantacce cewa karaba manita mahabbat duk wanda yake duk wanda yake da'awar kauna ta inda Allah kanya yake fa idza janna wallayl lama anni mutakar idan dare yana yin bacci da kyabu in dai bacci kai ka ta kai mazo Allah ne amma dare zai zo ne tun daga farkon dare har alfajir ya kullu shine abin da nake yawan gaya iyaye mata in sai da wasa ne da gangan ne mutum yana sai yana neman bukata a gurin Allah kuma in ya kwanta sai da safe ba da gaske kake ba wallahi in dai kana so Allah ya ba wani abu to bai kamata a ranar kai bacci duka ba ko minti a gidan ne tafi kai wa Allah ma jiya kace ya Allah ina da bukata kaza haka yi domin a lokacin Allah tambaya yake kamar yadda zamu ji an gane go fa iza jannahu al-layl idan dare ya duhu shi falamma janna alayhi al-layl ra'a kaukaban shine janna ai da aka samu an jinnu saboda kuyan da yake shi ma dare koyi mutane daga janna da janana ne an gane kalma to shine yake cewa alaysa kullu muhibbun yuhibbu khalwata habibahu shin kowanne mazoyi ba yana so ya kebance da mazoyinsa ba ba shi sa saurayi yake zuwa gurin gurin budurwa ba daga shi sai ta saboda haka saboda haka duk wanda yake son abin so yana so ya kebance da mazoyinsa shine zai tambaya sai yake fa ha ana mutalin ala ahbari gashi nan ni ina kan kai akan masoya na ahbari idan jannahum al-layl idan dare ya dindinde ja'altu absarahum fi qulubihim ina sanya gannan su cikin zukatan fa kada duni alal matahada yake sannan sai su zo su yi magana da ni alal mujahada ta hanyar gani da idanu abin nufi za su yi magana da Allah kamar suna ganin sa al-insanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa kallamuni ala huduri sannan su yi magana da ni suna halarto da azukatun sai ku gada su tsiro a ayyuna a habari fi jannati yace gobe alkiyama kuwa zan tabbatar da farin ciki a idanun masoyana a cikin aljanna yanzu lillahi ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya Allah yana sakkowa a kowane dare sakkowa da ta dace da zuwa ga saman duniya fa ya kule sai halin tayin fa tuba alai akwai neman tuba an karbi tubansa hal min mustaghfirin fa aghfira lahu akwai neman gafara an gafarta masa ga mana hal min da'in fa ajiba da'wata fa ujiba da'watahu shin akwai mai addu'a akwai mai roƙo an amsa masa addu'arsa duk muni ila an yanfajira al-fajr har lokacin da al-fajr zai kullu kana ba da salaf ya ku ya ku mun ne wani daga cikin magabata ya kasance yana kiyamun ne fa na mai mutan wata rana sai sallah yayi bacci bai tashi ba fa ta wa ati fi manami sai wani mai zuwa ya zo sai ya mafarki a mafarki a bacin sa fa kana rauye ce ni kum yake amma alimta anna mafatihar jannati ma ashabil layl khizana khizanaha baka sani cewa wato mafatihar jannati mukullin aljanna ma ashabil layl khizanaha an gane ko eh suna tare da waɗanda suke cika daskokin su da jaraba mun yi bayanin kizara din nan cewa kowa yana da kizara an kaga dama ka cika ta da alheri in kaga dama shi ne kizara muka ce kamar durowa wa durowa to saboda haka sai yana tare da wanda suke cika taskokin da alheri ina da bin mas'ul ma na tafi wa kiyamun dai an ce wani ya rawaito abla da mas'ul ba ma samun damar cin kiyamun dai ala bi aka atukum zulubakum yace zulubakum ne suka hana wakila kuma an ce libadil muhibbin sai da cikin masoya Allah kada a jazna kiyamun dai ba ma iya yin kiyamun dai kala jinsi kayyatukum hadayakum yace zulubakum ne suka muku da baibai wannan fa za ku ji malamai sun haddace irin wannan kalmomin musamman masu wa'azi wa qala al-fudayl idan ibn iyad yana cewa idan alam taqdir ala qiyam al-layl wa qiyam an-nahar fudayl ibn iyad wanda ake cewa tattabar masallacin nan yace in ba ka samu ikon yin qiyam al-layl da azumin yini na nafila fa alam ka sani cewa annaka ma'arum kai wanda Allah ya haramta wa alkare ne da yawa kan ayyatu ba khati'atuka ba abin da yima da wai bai yin ba zunuban ka ba Allah kiyaye ya man da ya umrahu fi ghairi ra'atin ka dani ya kai wanda to zartar da rayuwarsa wajen rashin bin Allah ya man fara da bin shari ya man wanda ya kai wanda ya sakaci shine tafri cikin watanninsa ban da haro cikin kai baruwan nan zance zamanin sa gaba ɗaya ba wa za a wuce to zartar da shi ya man bi za a ta huta fi ya wanda kullum magana su ba shi da magana sai tafsiri a tafsiri shine zan yi saufa tafsiri kullum magana ta tafsiri in ka ji an ce ka ji tafsiri shine procrastination kai ta cewa za ka ba kai ba kullum aikin su kenan kuma shi za ta yi na yace da alkhairi na kana tunowa yanzu wani abu ya faɗo ba to zartar da shi in ba haka saufa saufa sai dai ka ji kawai tukunya a kabari an yi ana ana ana zuba ma tukani ka ji kasa a bakinka ba kai ba kuma ya yi yanzu mun shafa da ba yi zafi ba kwanan nan ba ko wani kes da yake faruwa wani bawan Allah garin faɗi sunansa ba me kudi ya yi masallaci a wani garin su me girman gaske an gama komai ya yi oda na kayan titin fitilu da fankoki komai da goje kwantena ta zo bayan ya mutu na rantse da Allah da aka zo suka zo a gaban alƙali a gaba a gani suka minke suka tuna shi ne wannan kayan kanin mahaifinsu ya ce kai wannan kayan ba na masallaci ne suka ce samun zanzan ta ba kanin mahaifinsu ya kalle shi ya ce kai wane ya faɗi sunansa ya ce yana sai da fitilu ne ko yana sai da fankoki wallahi kika daji shi kansa alƙalin abin ya baki mamaki har yanzu ba a gama haka ba ana nan ana jira ya gama komai a masallaci kawai kayan ado za a sa amma wallahi suka ce kayan ne na gado ba za su ba shi za muke faɗa ka yi bilema a kanka aljanna ƴaƴan yanzu rabu da su kawai yawwa da abin da ya faɗo na alheri kai yawwa kai sauri kai to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa ta su yi wata buri da sakaci wa bisan yuza a kai da wannan kasuwancin shi ne hadi yuzatina tun da kasuwanci irin wannan kayan ya manja ala kasma hul qur'an ya kai wanda ya sani ya abokin rigima sai zama alqur'ani wa jara ramadan da wata ramadan kai ba ta su sai min manja ala su kasma kai tafa sai a zaka yi fatan wato ceto gurin wanda kamar da shi abokin fadanka kullu ya kullu qiyamin la yanha sahibahu an al-fahsha'i wal munkar ku sani duk sai wajen da ba ta hana mai yin sai wajen ga wurin albasha da abinci la yajidu sahibahu illa bawda ku sani wannan sai wajen ba abin da za ta kara wa sai nisa da rahmar Allah in ka kana kiyamun ne kai kuma baka daina zina ba to akwai matsala kana kiyamun ne kai baka daina da sa'a ba a to ka sani cewa nisan ta nisan ta kada Allah ba wato haka ne ke kuma وكل صيام لا ينهى عن قول قول الزور والعمل به ده أدم ده بايا على قرية ده أيكي ده قرية لا يورث صاحبه إلا وقتا وردا كتن سوى بايا بلي سبتوا ما أبو تنين سبا أقول الله فاتي جعبا an gane waradin da kuma wato komar da ayyuka ya kawo ya ku mutane aina asarar siyam ina alamomin azumin da kuka yi ya ku mutane aina anwarul qiyam ila hakkan azumi a cikin ku bayan azumi ya tafi ibadallah ya ku bayan Allah hada shahru ramadan wannan shine wata ramadan wa fi baqiyati lil ajilina mustamta ku sani cewa a rago kwanakin ga waɗanda suke masu biyayya masu bauta ga Allah madaukakin sarki a nan gurin da suke jin daɗi wa hada kitabullahi fihi yutla wannan littafin Allah ne wato a cikin wata ramadan ake biyawa wa yusma kuma a saurara wa hada القرآن لو أنزل على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا يتصدع شي wannan alqur'ani da zuwa zuwa ka saukar wa da ka ganki yana tsakagewa saboda mi kake tilla saboda tsoron Allah wa ma hada din da haka kuwa bala kalbu yakhsha ba ka da zuciyar da za ta ji tsoro wala ainun tadba ba ka da idanun da zai zubar da hawaye yayin da ake karanta ayoyi alqur'ani wala qiyama yusanu fayanfa ba ka da azumin da zai kare ka ballan da zai amfanar da kai wala qiyamu istaqama fayurja an yufa ba kuma wata tsayuwa da kai dan Allah madaukakin sarki da za a yi fatan cewa ya shige ka wannan sai wata shige ka walau khalat min taqwa fa hiya sharabun balqa idan kai azumi ko kai kiyamul layli duk azumin da yawa kun ta gabarin takawa to sai yake cewa fa hiya sharabun ya zama rusaci balqa wanda yake ba komai shine balqa wanda fanko shine balqa wa taraka man alaiha dhunub sannan zunubi ya taraka mashi ne yadda ka san um, ayaba wata na hawa kan wata to haka zulman ka zai za su zama wato dole dole nono nono sai bayan ɗaya fayya la tusiru wa la tasma za ka tashi alkiyama ba ka gani kuma ba ka ji kam yutla alaina alquran nawa nawa ne aka biya mana alqurani a ramadan a cikin tarawih an biya a tahajjudi an yi a wajen tafsiri an yi wa qulubuna kal hijarati amma zuka san yadda ka san duwatsu in ana bi ayar ma wani zai rika jin cewa da sa alajuwa na a gaban ne yau to illan kenan sai ya wa ashad kasuwa ko ai wa ashad kasuwa ya ma buduwar su ke kasuwa domin duwatsun su ya tasalla una min khashiyatillah su suna rarragewa saboda tsoron Allah amma mu na wato zukatan ba hawaye ko daya ka biya alqur'ani ba kai kuka ba shi abun mamaki kaga an zo an amiya alqur'ani an gama sauka bai taɓa kuka ba amma an zo ana Allahumma amin na ji aure na kuma yana kuka aure na kuma yana kuka mai na kuka bayan ba ana ce kukan ba gurin karatun qur'ani ake kuka fa in lam tanti fa tabakau in ma ba za ka iya ba ka je ka kirkiro shi lallai kai kuka wajen biya alqur'ani wannan shi abin da ya kamata a kanmu kan ya tawala alaina sharu ramadan malaiki shekara nawa muka yi muna watan ramadana mun ji annabi shekara nawa annabi yayi yana ramadana wata shekara tara kadan a iyayen mu na akwai wanda ya shekara 60 yana aji sittin to saboda haka sai aka ce to shekaru nawa kai a jere kai kana ramadana wa aduna fi ka hali ahli shakwa amma halayen ne da kan san halayen yan wuta kaga mutum kamar ka faɗa ramin iblis yana tafiya kuma ya azumi da yawa an fahimta da kyau ko to shine ma ne yace aina na hadu min qaumi muna ina dangane da wasu mutane da za ta mi'u da'iya Allah ajabu muna ina dangane da mutanen da idan suka ji kiran Allah suke amsawa mu ne yasa ba za mu zama kiran su ba wai za ta liya alaihim ayatuhu wajilat qulubuhum me yasa ba za mu zama irin mutanen da idan aka karanta ayoyin Allah ba wajilat qulubuhum sai ranto zukatan su suna raurawa wa anabu kuma su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan mun ja karatun za ku ga muna da damar da insha Allah za mu gama karatu ranar Laraba za mu karatu litinin talata laraba an ba mu kammala ba mu kammala shi alamu amma dai da abin ya tafi yanzu insha Allah abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana kamar yadda na faɗa karatun za a yi shi ne litinin talata laraba a jere insha Allah an ba kammala ba sai a kammala ranar alhamis akwai ɗaya daga cikin iyayen bawa Allah ya ƙara siyan wannan littattafan guda ashirin an gane raba yan uwa muna roƙon Allah ya saka masa da alkai wannan musamman gaskiya wannan shekara ina ji littafin na an je yake ya kai ɗari biyu sosai an je yake da yawa sosai da sosai Allah ya saka kowa da alkai Allah ya yawaita mana irin su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana kuma wannan shine sadaka jariya sadaka jariya ne gudana kenan muna roƙon Allah da sunayen da dawa da tsofin sa madaukaka marasa lafiya gida na asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ka gidan su da labara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa dawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i da alkhairi Allah ka biya musu bukatun suna alkai muna roƙon Allah da suna da kyawa wa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya jihar mu Allah ka zauna da ita lafiya waɗanda suka ta aure ga waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin yan uwan mu da kanni da yaya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya mani lafiya Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma salli دعاءنا ودعاء ومسانا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين